بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin 17 ga watan safar shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan august 2025 wannan shine darasi na 362 cikin jirin darussa daga zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne wanda yayi fice wajen bayani game da tsare-tsare da rayuwa da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da littafan shi nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi inda malai yake cewa faslun fi hukumihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa khulafa'ihi fi ahadi zawjaini yajibu bi sahibihi barasan aw jununan aw juzaman aw yakunu zawju inninan wannan fasli a cikin ci gaba da bayani game da alƙalanci da hukunce-hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yanke dangane da al'amarin aure da zamantakewa malam yace faslun ga wata gaba fi hukumihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke wa khulafa'ihi da shi da halifofinsa fi ahadi zawjaini game da ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu miji ko mata yajidu bi sahibihi barasa miji ko mace ya ga abokin zamansa ko abokin zamanta ya tarar da shi da albaras albaras shine wato albinism kenan kamar a ce irin fararen nan ya yake ci musu zabaya a gan shi da cuta irin ta zabaya irin fari wanda fata shi take lalacewa din nan au jununan ko a same shi ko a same ta da hauka mutum ya wuri mace ce ta bayyana cewa mahaukaciya ce ko dai hauka ta dabi'a ko kuma hauka irin wannan ta aljanu da mata suke au juzaman ko kuturu ko kuturwa mutum ya auri mace ko mace ta auri namiji sai a ta sai a tarar cewa akwai kuturta tare da shi au yakunu zawju inninan ko mijin ya zama innin innin shine impotent uh, innin ala wadani sikil da shadda akai shine wanda man la yaqdiru an ya'ti nisaa aw uh, aw la yurid wanda bai iya saduwa da mace kwata kwata azzakarin shi bai tashi ko kuma wani abu makamancin haka wato yin zuwa ga mace ya mu'amala ɗa namiji ta baya iyawa ko kuma aula yuridu ko kuma ya zama lafiyar shi lau amma bai da ragaba akwai wanda zaka ga ya samu wani matsala ko wani psychological problem ko wani ko wani ma tun a baya ne ko a yarance shi game da wani abu sai zama kwata kwata bai sha'awar da yamaci to ne shi ake cewa innin da shadda idan aka cire shadda ya koma inin to ya zama wani abu daban kenan shine kamar abin nan idan aka ce inin mara mara mara shadda shine wanda wanda baya iya rike tusa shi yake ce ma inin ban san sunan shi da Hausa ba wanda yake kamar da cuta yana yana tusa haka barkatai shine inin mara shadda shi kuma inin mai shadda shine abinda mutum yake ce ma impotent wato wanda ba shi da lafiya irin ta da namiji to ina hukuncin wannan a shari'a malam ya fara da cewa fi musnad ahmada a cikin musnad al-imam ahmad ibn hanbal an min hadisi yazid ibn ka'b ibn ujra radiyallahu anhu daga hadisin yazid dan kabu dan ujra Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja imra'atan min bani ghifar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata ƴar kabilar banu ghifar falamma dakhala alaiha da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ɗakin ta ɗakin amarya wa wada'a thawbahu ya cire kayansa wa qa'ada alal firash ya kwanta akan gado ko shimfiɗi absara bi kashfiha bayadan sai ya ga wani mele a jikin kunkuminta ko kwankwaso shine kash kashu ga yana kai wakai su wa kashful latifin kal jadiri mukhassira to sai ya ga a kwankwasanta ko a kunkuminta akwai wani fari kamar alamar mele irin na zabaya ko na cutar kuturta fammaza anil firashi sai ya janye jikin shi daga wannan makwancin sun makala sai ce hudi alaiki fiya baki tashi ki sa kayanki walam ya akhud mimma ataha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallama bai anshi wani abu daga cikin abin da ya bata na sadaki da sauran alheri da ya mata wannan hadisi game da malam ya ambata yana cikin musnadul imani ahmad ibn hanbal da kuma at-tariqul kabir na imam al-bukhari da kuma sunan na sa'id ibn mansur da al-mustadrak na abu abdullahi hakim al-naisaburi sai dai a cikin isnadin sakon mutum mai suna jamil ibn zaid al-fa'i wanda wannan mutum mai riwaya a malaman hadisi sun ce mutum ne mai rauni kamar yadda al-imam ad-darqutni ya fada da kuma ibn al-hadi ma ya fada haka nan ibn al-mulaqqin a cikin al-badr al-munir a cikin mujalladin sa na bakwai haka na limamul bai haƙi shi ma ya ruwaito da shi da waninsa duk sun faɗi wannan maganganu cewa hadisin akwai illa akwai ittirabi da sauran saboda haka wannan riwaya bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wa fil muwatta an umara annahu qala a cikin muwatta ta imam malik da ma sunan al-kubra na al-baihaqi daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda aka ce ya ce ayyuma mar'atin wurra biha rajulun duk wata matar da aka yi wani mutum rufa-rufa aka aura mutum mace da rufa-rufa a biha jununun ashe tana da ciwon hauka au juzamun ko kuturta au barasu ko tana da ko zabaya ce falahal maharu bima asabalha idan mutum ya tare da ita daga baya ya lura cewa tana da matsala to a sanadiyar tarewa da yi da ita ta ci sadakin da aka bata ba za ta dawo da shi ba umar aka ce ya ce wa sadaqur rajuli ala man gharra amma sadakin da ya biya to yana kan mutumin da ya daura mai auren wanda ya bashi auren ko wanda ya wakilce shi wanda ya shiga tsakani to shine zai asara wanda ya san da magana bai faɗa ba shi ma wannan hadisi hadisi ne da'ifi kamar da Sheikh Al-Albani ya faɗa cikin Al-Irwa saboda isnadin sa mursali sai da dan musayyab da ke cikin isnadin bai gamu da Umar ba da haka akwai inqita'i a haka nan sai dan musu bayar waito shi da Imam Ad-Darqutni da bai hakika mai da muka ambata baya ga Imam Malik a cikin wadda wadannan hadisi duka da'ifai amma mu kiyaye abinda suke bara na hukunci da shi malamai suke yi malaman fiqh suna aiki da abinda ke cikin karantawar na cewa duk wanda ya auri mace aka waye gari aka taratara da irin waɗannan matsalolin ko kuma wasu matsalolin da za a faɗa a gaba da yana da ‘yancin ya mai da ita a bashi kudin shi, amma idan ya kwanta da ita, to kudi fasar riga sun ci, ba za a dawa mai da kudinsa ba. Amma idan akwai wani wanda yake shi shiga tsakanin auren, sai zama an fahimci a cikin yadda aka bashi auren akwai rufa-rufa, akwai yaudara, ba a gaya masa ba, Allah mai cewa mace ce sahihiya lafiya lokacin kowace mace, da wannan wanda ya mishi wannan yaudara zai biya shi. Abin da ake faɗan wannan saboda al'adar larabawa suna auren mace ba su ganta ba kwata-kwata. sai da musulunci ya zo ne ya nuna mustahabbancin ka je ka ganta hatta umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma sahabi mugira cewa ka je ka ganta malamai sun fahimci mustahabbi amma mutum yana iya auren mace bai ganta ba idan ya ga zai ɗaukar kanshi wannan kantafin musu ma asara to larabawa suna yin kuma haka al'adarsu al'adarsu kai su abin da suke so gidan zuriyar wani kuma ko yanzu ana yi mutum kawai zai ce ina son na aure ne a gidan wani ina son na auri zuriyar saboda ya yaba da mutunci ko hankali ko dan a rike wata zumunta ko wata dangantaka to kaga duk da aka mai a gidan ya aure ta kamar yadda hadisi ya ce li hasabiha so dangantakarta to maimakon a yi amfani da wannan damar a bashi mace ta gari sai aka ga tunda ya ce yana so bari a bashi ma kowace shaka wuce to idan ya je ya gaba ta mai ba to sai ya dawo da ita kai da kaje ka shiga tsakani ka mai bayani dalla dalla to kai kai ne da asara to haka shi ma namiji dan mace ta aure shi ta ga bai yi mata ba saboda matsaloli ire-iren waɗannan ta da yanci ta ce ba na yin auren nan ka ce ba ta kyauta ba ko ba ta da mutunci ko waye ko waye lalle alkali zai iya raba auren a bisa ire-iren waɗannan matsalolin kuma ba ba kul'i bane raba aure ne kawai saboda ba mutum ne ingantacce ba akwai zai mana magana akan akwai annufra akwai wato zama da irin wannan mutumin bai yi ba ba za a samu wannan waje ala bai na kuma wadatar wa rahama ba za a samu ina fata mun gani malam ya sake cewa wa fi lafdin kaza umaru fil barsa'i wal jazma'i wal majnunati idza dakhala biha umar yayi hukunci game da al barsa mai ciwon ainihin abin nan abin nan zabaya wal jazma da kuma kuturwa wal majnuna da mahaukaciya idza dakhala biha idan miji ya tare da ita farraka bainahuma ya raba tsakankanin su wasadaqu laha ta kuma ci sadaki bi masisihi iya saboda ya tare da ita wa huwa lahu ala waliha sannan za a biya shi kayansa wanda ya mushi walici ya mata walici shi zai biya wannan ita ce riwayar daru kutub wa fi sunan abi daud a cikin sunan imamu abi daud an ikrima من حديث إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما طلق عبد عبد عبد يزيد عبد يزيد أبو ركانة زوجته واتو abin nan abu rukana ya saki matarsa ummu rukana haka yake a nuskan ku a yadda yake a cikin sunan abi dauda dallaka abu rukana wa ikhwatuhu ummar rukana haka yake cewa abu rukana ya saki matarsa ikhwatu din ya zo ne a wajen saboda an takaita zancen wato shi da ƴan uwansa suka zo gumman zalla sallallahu alaihi wasallama suka ba da labarin cewa yayin su ya saki mata ba wai su da shi suka saki mata ba wannan ka hamra'atan min muzaina sai je sai wani aure daga kabilan muzaina faja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mata ta biyu sai ta zo faƙalar ta ce ma yugni anni ce baya yi mun komai illa kama tugni hadihi sai inda a ce wannan zaren zaren filin gashin zai iya saduwa da mace da shi ma zai iya wato bai da ƙarfi take nufi da sha'aratin akhadatha min ra'siha ta umbul gashi haka a jikin kanta ce abin da ke jikin shi bai ce kamar gashin ba wannan mubalaga ne fafarraka baini fafarrik baini wa baini ya manzo Allah ka raba ni da shi fa akhadhat annabi sallallahu alaihi wasallam hamiyatun fa zakara alhaditha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yaji damuwa shine hamiya ana yaji damuwa a ransa cewa wannan wani irin rigima ne wani irin rikici ne hadisin dogo ne wa fihi annahu qala laha qala lahu annabi yace mishi dallikaha wannan matan sake ta domin ɗayan biyu ne ko dai ya zama da gaske ne kana da matsala tun da matarka take hakuri da kawacar da ka saka kaga ta kai mutuncin ita ka zama da ita wannan kuma kana aurota bata san wannan hakurin ba ko kuma ya zama ƙarya take maka to aula da ka rabu da take nan da ta maka wannan sharri ko mun gane fa fa'ala da annabi ya ce mishi sakata sai su kita sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi raji raji imra'ataka ummaru kana ka dawo da waccan matar kadin ummaru kana فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله يا من ذا الله سكي أكو نيمتا قال النبي يتشي قد علمت ناسا راجئها ناتي مكا كداو دئتا وتلا يكرنت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا كو ماتا يا كو يا كو يا كي من ذا الله صلى الله عليه وسلم idan kuka saki matanku to ku sake su a bisa lissafin iddasu wato daidai sanda suka yi tsarki kafin a karya musu wannan tsarkin ta hanyar jima'i sannan kuma a sake su saki ɗai ɗai ɗai a talaqu marratan yana cikin fataliqu wannan li'iddatihinna ku sake su yadda lissafi ya tafi lafiya shi kuma ya sake ta ya ƙara sakin ta tana cikin idda shine abin ya zama uku saboda ya ya saki ba lokacin da ya kamata wannan hadisi al'imamu abdurrazaki sana'ani ne ya ruwaito shi a cikin musannaf ɗinsa da hakim da ibn jauzi a cikin al'ilal mutanahiya hadisi ne wanda yake akwai saɓani ƙwarai da gaske akan ingancinsa ko rashin ingancinsa tsakankanin malamai wasu sun tafi akan rauninsa wasu sun tafi akan ingancinsa kuma gashi shine hadisi daga cikin ummahatu al'adilla game da wannan mas'ala so da haka mahalli ne na rikici da sabani a cikinsa amma shi malam sai ya ce wala illata li hadha al hadith illa riwayat ibn jurayj lahu an ba'di bani abi rafi yana so yana maka shi karkata ga inganta wannan shi wannan hadisi bai da wani illa afwan zai karkata ga raunatawa ko bai da wani illa sai dai kasancewar wato a a ya karkata ga ingantawa na'am sai dai kasancewar an ruwaito shi ibn zaid ya ce daga wasu cikin mutanen gida daga wani cikin mutanen gidan Abu Rafi wa huwa majhulun ba san kowaye ba walakin huwa tabi'i amma tabi'i ne domin Abu Rafi sahabi ne wa ibn Jurayj min al-a'immati thiqat al-uduli wa riwayat al-adl an ghayrihi ta'dilul lah ma lam yu'lam fihi jarhun yace kuma gashi ibn Jurayj malami ne cikin malaman tabi'ai amintattu wanda kuma malamai amintattu suka riwaya abun malami to wannan yana nuna san amince da shi matukar wani abu bai bayyana na rashin aminci ba wannan magana ba ka'ida ce musallam ba amma wasu malamai suna amfani da ita idan aka samu tiqat biyu uku hudu biyar suka yi riwaya daga gun wani malami ko da ba a samu wani a cikinsu ya faɗa ƙarara cewa ya yarda da shi ba to wannan alamar yadda ce shekul albani yana amfani da wannan ka'ida kamar yadda ya ambata cikin tawon minna wanda yace ya mai amfani da ita inganta hadisi da yawa wai yake cewa min hadal qabili qawaitu ba'd al ahadith da wannan hanya na karfafa wasu hadisi shine cewa anna annar rajula idza rawa anhu jumlatun min athiqat aka samu amintattu suke riwaya daga mutum walam yabdu minhu jarhun wala nakaratun kuna makamanci haka yace fa wasu duku yi mutajjibi za a za a aiki da hadisin sa yana na cikin tamamul minna da cikin irwaul qalbi so daga cikin abin da yake nan wajen inganta hadisan irin hadisin al'ajnu da makamantan su so da kaida ce take akwai rigima akan ta amma ana yin amfani da ita idan aka bi na daga daga al-imamu sudi shi ma yana amfani da ita haka nan wasu malamai kamar su ibn hajar ko da ba su sarraha ba amma tasarrufat din su ya nuna haka so gashi shi ma anan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yana nuna mana cewa shi ma yana amfani da wannan ka'ida gashi ya sarraha qarar cewa ma lam yu'lam fihi jarhun wa lam yakun al-kadhibu zahiran fi tabi'in domin ƙarya bata bayyana ta yawa a cikin tabi'ai ba wala siyama tabi'ina min ahli al-Madina musamman mutanen Madina wala siyama mawali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musamman bararrun bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi bararren bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yayin shi mawali ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala siyama mislu hadhihi sunnati allati tashtaddu hajatun nas aw tanuskan hajatul muslimina ilaiha musamman wannan sunna ta shafi aure da saki da kome wanda duk musulmai suna da bukata zuwa ga iliminta yace la yadhunnu la yadhunnu ibn jurayh jurayj annahu hamalaha an kazzabin kada mu taba tsammanin ibn jurayj zai ɗauko wannan magana daga wani makareci wala an gairi fiƙatin indahu ko kuma daga wani wanda ba amintacce a kurinsa ba wani mai bayyin halahu kuma ya zo ya yaɗa ta cikin musulmai bai faɗi cewa wannan da ya gaya mana ba amince da shi ba waje a tafariku bil'unna an umar a sayyidina umar an samu hadisai mawkufai da gare shi ya zo da dan ya raba aure bil'unna al'unna kamar da muka faɗa shi ne wancan na inni wato wanda yake bayi da ƙarfin maza da donma haka ake kanta shi al'unna wa Usman haka nan sidna Usman wa Abdullah ibn Mas'ud da ibn Mas'ud wa Samurah ibn Jundib wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wal Harith ibn Abdullah ibn Abi Rabi'a waɗannan sahabban sun ba da fatawa akan raba aure saboda importance wal Mughith ibn Shuba lakin umaru wabnu mas'udin wal mughira ajjaluhu sana sai dai waɗannan malaman cikin sahabbai umar dan khattab ibn mas'udin da mughira Allah ya kara musu yadda su ba su ce a raba nan take ba idan mace ta kawo alƙali ko iyaye ko waliyanta kukan cewa mijin nan bai iya saduwa da ita ba sa iya mu'amala aure saboda bai da lafiya ko wani makamancin haka to za a ba shi dama shekara guda cewa to ya je nema magani ya je asibiti za shi gargajiya zai yi zai je ya kama fiye da zai yi dai je yi ya samu lafiya idan ya idan ta bada rahoto daga baya cewa eh to alhamdulillah an yi magani ko mai gida ya miƙe ya ci gaba da aikin da ya kamata yi shikenan sai aure ya ci gaba idan ko bai yi ba sai shekara shine ajjaluhu sana wa Usmanu wa Muawiyah wa Samura lam yu'ajjilu kuma suka ce nan take kai aka shawari wal harith ibn Abdullah ajjalahu asharata ashhur shi kuma al harith yace shekara afwan wata goma duka waɗannan asaran nasu zaka yi samu su tsakankanin musamman na Abdurrazzaq musamman ibn Abi Shayba wa sunan Darqutni al-Mujam na Tabrani sunan al-Baihaqi da kuma sunan na Sa'id ibn Mansur za ka samu su a nan wasu da isnadi tabbatattu wasu da isnadoji wanda suke masu matsaloli wa zakara Sa'id ibn Mansur har ila sai dan Mansur ya ambata da shi da Abdurrazzaq da Ibn Hazm a cikin mujalladi na goma na Al-Muhalla cewa haddathana Hushaym ibn Bashir kenan qala ambana ambana Abdullah ibn Auf an ibn Sirina anna Umara bin al-Khattab to wannan isnadin yanzu da ka ganshi idan mutum ya san me yake nufi da isnadi ya sa akwai matsala domin ibn sirin bai riski umar ba sauraka nan akwai in kitsayi amma ya zo a cikin muhallata ibn hazmin cewa daga ibn sirin daga anas daga ibn umar to idan ya kasance mahfuzi ne wannan ya zama isnadi ingantacce domin yanzu ba an an, an samu an cike gibin da ke tsakankani anas dan malik ya gamu da umar kuma ya gamu da ibn sirin na fata mun gane أن رجلا بعث رجلا إلى بعد السعاية سيدنا عمر بن الخطاب يا aika da wani mutum zuwa wani aiki na tara zakka fatazawwaja imra'atan sai kawai je aure wa kana aqiman ashe bakarare shine aqim wai da aluman ya shawo aqima shine wanda baya haihuwa kuma manci da wancan wancan wanda kwata-kwata bai iya zuwa wa mace bai da karfin namiji wannan kuma wani yana da ƙarfin namijin amma yana da low da ake ce mishi low sperm count ko wani abu makamanci haka baya iya impregnating bai iya yi wa mace ciki to shine aqim fa qala lahu umar sai umar ya ce mishi a alamtaha annaka aqimun yace ko ka gaya mata cewa kai ba karare ne qala la yace bai faɗa ba galibin mutane a gun neman aure ba sa iya faɗan hakikanin ya suke ko game da ɗabi'arsu ko arzikinsu a asalinsu ko sana'arsu ba sa iya faɗi amma abin da ya dace shine ka faɗa din dan a san dan zama aure zaman gaskiya da gaskiya ne wai malam ya ce malam fantalik sai Umar ya ce to ka tashi ka je fa alimha ka je ka sanar da ita kuma khayyirha sannan ka bata zabi in ta ga dama ta rayu da kai a haka in ta ga dama kuma ta ta kashe auren wa ajjala majnunan sanatan sannan Umar ya jinkirta ma wanda ke da cutar rashin lafiya na kwakwalwa shekara guda a je a nemi magani in ya warke to fa in afaqa in ya warke to alhamdulillah wa illa in bai warke ba farraqa bainahu wa bainam ra'ati sai raba tsakaninsu da matar malam yace fa ikhtalafa alfuqaha sai malamai suka yi sabani fi zalika game da wannan fa qala daud wa ibn hazm daud az-zahiri da ibn hazm kamar da yake cikin muhalla mujalladi na goma wa man wafaqahuma da waɗanda suka dace da su akan wannan fatawa suka ce la yusakhu nikahu bi aibin albatta ibnu hazm yace sam ba wani aibi da yasa kasha aure kasha aure kawai shine saki in mutum ya ga baya so wani aratu musabdala zaujin makana zaujin ko kuma mutuwa da take rabawa yace amma wai a ce haka nan kai alƙali ko wani ya shiga tsakankanin ku yace sam ko talauci ko rashin abinci ko duka ko rashin iya jima'i babu jibuna zuwa kaga wannan fatawa ce da kaji kasa akwai ganganci a cikin ta Allah ya gafarta mai dan mun shaka fitoyin shi suke mal albani yana mu yace ko dai yace 100% ko kuma ya fada 100% shi baya tare maki Allah ya gafarta musu shi da malamin gaba da wa qala abu hanifa abu hanifa yace la yufsahu illa bil jabbi ba a raba aure saboda mutum ya kasa ciyarwa ko bayi da kudin biyan haya ko bayi da sana'a ko an kore shi a aiki ko mai dukan mace ko mai rena uwan miji duk wannan wai ba za a kashe aure ba illa bil jabbi sai wanda aka samu shi aljab shine wanda yake da yankakken azzakari wanda wata ila yayi wani accident ko an haife shi da wata matsala azzakarin shi ba irin na maza ba karyayye ko datsatse ko wani abu makamancin haka yace saboda wannan kamar yadda yake cikin bada'is sana'i da kuma cikin littafin al-bughri saboda wannan haka yana ya anna hadha yufawwitu gharda az-zawaj inda al-mar'a saboda wannan ya ya ya ya kauda asalin manufa aure a gun ɗaya mace manufa aure a gun ɗaya mace da ma namiji abu uku kamar da su suke fada a madan fiqh cewa akwai alwilada ta samu ta haihu idan mijinta mai zakari yankake ne ya ga ba ta haihuwa ba na biyu alistimta jin daɗin wannan mu'amalar ta sex na uku at-talazzul jima'i wato jin daɗin sanda ake yin yin tarayya akwai jin daɗin da kawai kasancewar ta mata aure tana da wani tana da wani kariya tana da inda ta biya buƙatarta da kuma jin daɗin lokacin da ake tarayya abu biyu ne daban-daban suka ce wannan shine al-agrad al-awwaliya na aure to idan mutum azzakarin shi ya lalace irin haka to ba zai iya biyan wannan buƙatar ba saboda haka bai dace a yi aure da shi ba shine al-jab wal unna da kuma ita al'unna ɗin nan khasa azzakarin gashi na lafiya lau kaman mai kyau amma kuma a cikinsa akwai matsala ko baya erect ko baya baya iya zubar da mani ko bai iya saduwa da mace ko ɗan ƙarami kaman na ɗan yaro ko makamancin haka to wannan su agun agun abu hanifa waɗannan guda biyun su kaɗai su kashe aure irin wannan wa shafi'i wa malik imamu shafi da malik suka ce yufsahu bil junun ana raba aure saboda hauka miji yana duka yana hauka kuma ci tana hauka wal baras da wancan abin da muka ambata albinism wato ni ba na rike sunan shi zabaya wal juzani da kuturta wal qarani da wata take da toshashen farji tana da kahon farji wani tsoka da ke tsurowa na cuta a cikin farjin mace ya hana namiji ya saduwa da ita wal jabbi da kuma shi kareyen azzakari din wal unna da kuma wato innini khassa wa zada al-imam ahmad alaihi imam ahmad ya kara bayan waɗannan guda 1 2 3 4 5 6 ya kara da an takuna al-mar'atu fatqa'a munkhariqata ma bayna as-sabilayn ko ta zama macen ta yage wato duburarta da farjinta sun haɗe sun zama abu ɗaya wali ashabihi malaman mazhabin imam Ahmad su kuma sun ƙara da fi natanil farji wal fan warin al'aura da warin baki ko take da wari wanda yake ba a iya kondonin ɗinsa daga al'aurata ko daga bakinsa ko bakinta ko daga hammatarsa ko hammatarta irin da ake cimma shi ake cimma warin ƙashi ko to wannan shi ma idan mutum ya gaba zai rayuwa da spouse irin wannan ba yana da yancin a raba aure sannan suka ƙara a cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda zaka gani a cikin Al-Mughni da sauran tafan su suka ƙara da bayan wannan suka ce wa khiraqu makhrijil bawli wal mani fil farj ko kuma a cikin farjin wancan kaga as-sabile ne dubura da farji wannan kuma a cikin farjin mace mafitar fitsari da mafitar mani in ta haɗi ko a jikin al'auran namiji wani accident ya faru da shi ya zama abu ya lalace wal quruhu sayyalat fi da kuma al quruh suka ƙara da al quruh as-sayyala sune kuraje as-sayyala wanda suke zubar da ruwa fi a cikin al'aura kamar infection kenan ce tana da wani infection wanda yana yin kuraje ko shi yana zubar da ruwan iwa wal bawasir da albasur albasur ba su da ake cewa da hausa ba wuce ya rage ma ciwon ya rage wa ciwon fadin ma'ana ne ba su da ake faɗa na hausa da hausa kan mai ba su ne kumburin ciki ko mene ne na ba su ina na malali asalin ne ba su shine fight fitar dubara ko malai su shi zaka mana lakci akan na gudu an ku ne kwararru akan wannan abubuwan to to idan ya zama irin wannan basir ɗin ya kai matuka wani yakan saka damuwa iri daban-daban ko ya sa mata depression depression ko wani abu makamanci haka to ina ganin wata kiri shi suke nufi ko wanda ya tsananta amma dai mujarradin a ce mutum ya ɗanyin gudawar shi ko in ya ci yaji yana ɗan jin wahalar bayan gari kaga wannan ai bai kai wani larura ba kusan a yadda ake yawan talla maganin basir na kusan kowa na da wannan kaga wanda an kashe mana aure kenan ko to wan nasur da kuma an nasur shine abinda muke cewa da Hausa gyambo gyamban farji wannan kusan a zamance kace kamar abin nan ne wato cervical cancer shi suke cewa an nasur ko wato mutum zama a cikin a jikin reproductive organ ɗinsa yana da wani ciwo mai wuyar sha'ani wani wani lalacewar al'aura mai wuyar sha'ani wal istihaba haka nan jini wanda yake kwarara na istihara wanda ba ƙaƙƙautawa wasu tilakul bauli da kuma ra'iya da rashin riƙe bayan gida tun yana fitar da kashi ko da yaushe ko tana fitar da kashi ko da yaushe babu bai tsayawa wal khasi da kuma wanda aka mishi fidiya ko aka mishi dandaka irin abu da yake madan tauri ko kare ko makamancin su to ana yi wa mutane musamman bayi ba riga an yi mai kuma zan yanta shi ko kuma ya game da wani accident motor traffic ko wani abu makamancin haka mutum na iya rasa wannan abu ko ya zama ya samu matsala wa huwa qat'ul bibatayn shine a fidiye ƴaƴan gwalakensa sannan wasallu wa huwa sallul bidiyati ana iya a yanke su gaba da ana iya kuma a cire fatar sai a zare su da ƙarfi da ana yi ma tamaru wannan ko karnuka shi taure aka mishi dan ya girma sosai ya yi nama wasu malamai suna ganin makaruhi ne shi kuma kare ana mishi kamar karen farauta dan ya shagaltu da farauta kai da mu da mata dan yana in yana bin mata ba zai abin arziki ba zai zama dan iskan gari kawai to ana so ya farauta mai kyau sai a tiɗe shi a cire mishi ɗan gwalaƙensa sannan a mai zazzaga shi za ka ga cikin shi ya dawo ƙirji ɗin nan to ya fi gudu kuma zai ƙarfi da abin da ya banka zai kada shi to ana yi ma doki shi ma saboda shi ma doki idan ana yin polo da shi ko ana yin wani abu da shi na sana'a to ana so ya zama ya shagalta da wannan sana'ar ba ruwan shi da bin mata to duk ana yi musu don aka samu tsautsayi cewa an yi wa ɗan adam kaga shi ma ya zama mai matsala kenan irin wannan to ba zai iya hulɗa da mace ba sannan sai walwaj'u ko kuma alwaj'u shine dandaka din ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi za a za a kama mutum ko shi dabba a na ɗaya ɗan gwalaƙen a cikin wani tsimma ko wani abu sai a zo da kulki a da a da su su yi laushi ko su watsi sai a shafa mishi man kaɗe ko wani abu makamancin haka ko kuma ba shi wani tankila ko ya warki ko shi kenan sai ga ya zama zabgege kamar ba samu ne da ana yi mabayi haka musamman shi su ga gidan sarakuna wa huwa radduha kaga shine a kwankwaba su wa kaun ahdihima khunsa mushkila ko kuma daya daga cikin miji ko matan ya zama khunsa wato ya zama mata maza yana da al'auran namiji yana da al'auran mace ko ta da al'auran namiji ta da namiji yana da gemu yana da nono yana da yana haila kuma yana da zakari irin wannan shi ma ana iya raba aure haka nan ko daudantaka irin take biological kusan mun faɗa ran akwai wanda yake daudantakar sa za ta zama cewa wani wani disorder ne a jikin hormones ko ko a jikin jin ne a hormones ne ko yawa tun wajen halittar shi Allah yana iya wani iko a samu wani distortion a jikin halittar sai ya fito gashi namiji amma da wasu ɗabi'u na mata kamar idan ga yin magana ko tafiya ko kareraya ko nonon kirjinsa su girma ko ɗawan shi irin na mata wani ba da kanshi yake yi ba tun daga halitta shi ne ake samu haka to wannan shi ma yana cikin wanda malamai suke karawa wal aibi ladhi bi sahibihi mithluhu min al uyub sab'a da kuma duk wani aibi wanda ne shi yake da shi irin waɗancan na farkon da aka ambata waɗancan na alhabbu wal inna wal juzam wal baras wal qaran wal jabb wal waɗannan su ne bakwai da ake fada wal aibul hadithu ba'dal sai ce wal aibul ladhi bi sahibihi mithluhu min al uyub sab'ati wal aibul hadith ba'dal aqli wa jahani aibin da aka auri mace ko namiji da dan da aka aure shi ko aka aure ta aka same shi da wannan aibin kafin auren da kuma wanda aka same shi sai da aka yi auren sannan wani tsautsayi ko wani haɗari ya faru da shi sannan wani cuta ta kama shi to waje hannu fuska biyu ne ba yi da bane hukuncinsu da yake nufi duka za a raba auren duka ana raba aure amma wancan wanda ake tun kafin aure da shi to shi ne akwai biya ga wanda ya yaudari mutum aka ba shi abokin tarayya aure mara lafiya ko mun gani amma wanda sai daga baya ne ya faru to babu maganar biya amma ya halasta a rabu idan kuma duk da haka saboda tsabar kauna da soyayya da wafa'i ko kuma saboda an riga an rayu an dade watakila an hayyafa an zama daya ko kuma saboda tana bin ka bashi da yawa matan ka zaka sake zace to sai ka biya ta bashin ta sai ka kawai bari ka hakura a zauna to kaga zaka iya shi kenan ko mun gane sacrifice don yi kukan yadda a haka ya zama under durance ke nan ko to mutum ya ce in ka je kawo ta mata tana fuka wasu yan miliyoyi inda kanka kuma tana wari kace da aka suke ce to ba ni kuɗi na sai ka cake mu ce to ai dai kin san dai ba rana tsaye na ci bashin nan ba sai ki bari in biya ki a hankali to oho dai sai ka biya ni kaga dole ka hakura sai da ka kuma masallaci ka ta tasbihi da daddare har gari ya waye ba za ka dinga da dare ya jikka masalla ai ta jiranka haka bace Allah ya kyauta malam yace wa dhahaba ba'du ashabi shafi'i ila radd al-mar'ati bi kulli aibin turadd bihi al-jariyah fil bayt wasu cikin malaman mazhab imamu shafi'i suka ce duk wani aibi wanda idan ka sai baiwa a kasuwa ya halasta ka maishe da ita to ya halasta idan ka auri mace ka ganta da irin wannan aibin ka maishe da ita wa aktharuhum la ya'rifu hadha al-wajha wala madinnatun mafi yau masu faɗin wannan magana ba su san ya fuska abin yake ba ko kuma meye ina ake tsammanin meye da meye aibu don magana ce wannan dunkulalliya wala man qala hukum ba san waye faɗa haka ba wa mimman hakahu daga cikin da suka wannan magana akwai abul asim abu asim al abadi ya sa al abadani amma al abadi ne fi kitabi tabaqati ashabi shafi wa hadha wa hadha al qawl huwa al qiyas au qaulu ibn hazm wa faqahu ita wannan shi ita ce kaidar ko kuma wacce magana ta ibn hazm wa malik tasaru ala inni aw sitata aw sab'a aw thamaniyata duna ma huwa aula minha aw musawil laha amma a takaitu akan cewa aibin da zai sa a raba aure kawai shine rashin karfin azzakari ko rashin sha'awa ko kuma wasu guda shida din can ko guda bakwai ko takwas banda sauran wanda sauran daidai suke da waɗancan ko kuma suna sama da su fala waje halahu to wannan magana ba ta da fuska a fikiyu fal'ama ya ce kaga can da aka mata ba mace makanta sai ya ƙara ya ce fal'ama kaga makanta wal kharas da bebe wa tsarsh da kurma wa tsarsh da kurmantaka wa kaunuha maqu akal yadaini da kuma mutum ya auri mace sai zama hannunta guntilalle ne aw rijlaini ko kafarta guntilalliya ce aw ihdahuma ko kafa ɗaya ko hannu ɗaya au kaunin rajuli kadhalika ko kuma a samu namiji shi ma ba hannu ko ba kafa ko ba kunne ko ba ido yace min a'zamil munaffirati sa daga cikin mafiya girma abubuwan da ke nesanta mutum da yazo kusa da irin wannan da sunan aure inda duk yanda mace ta yi tana zaune za ta baka sha'awa masha Allah tana nikiya sai kaga gurguwa ce sai ga wannan ta kwafsa ko kuma haka bane ko gani ko da turan da gidabi sai ga shi hannun guda ɗaya ko ko ai magana a ce ai kurmi ya da wuri jin cewa da ka iya zuwa ka nema auren kuma har kai so ya rufe maka ido ba ka ce bata yadda ba ce kana hauka ne baka da hankali ba tan jarraba ga kowa ba sai gurguwa wannan sai dai a fim ko fim ne za a ce ga wani ya gamu da wata gurguwa an yi an yi an yi ya ce je ki so amma a zahiri ba za a yi sai dai dan fim ne shi ma a rayuwar shi ta zahiri shi ma rayuwar fim yake wato bai yadda da reality ba yana bin yana yana bin creativity yau to sai dan kuɗi ta kaga yanda yana da wata manufa ta daban yau inda kuɗi ne akwai da za a ce mai aure tinki ma zai da a ce ga wani tinki ta ce matarka za a baka biliyan ɗaya da yawa in Najeriya za su yadda ba samarin na ban Najeriya akwai lokaci can baya zai kai shekara uku da na za ku yi tuna wannan labarin wata yarinya ta je freedom radio a kano kawai ta ce ta shiga studio ko ta ce tana son za ta auri namiji duk wanda yake sai aure ce zo nan freedom radio za ta ba shi kaza ta lissafa kayan arziki masu yawa da gida da mota da kuɗaɗe ba a yi azahar ba sai da freedom ya cika kamar ana sallar juma'a a ina za ku tana labarin ko don abin sai aka ba gashi maukaciya ce kuma wani abin take faɗa bata da ko kwandala duk da haka mutane suka ci gaba da zuwa suna rubuta sunansu da lamba wayansu wanda jama'a ta san mutane suna bautawa kuɗi a wannan zamanin to wallahi akwai wanda yanzu ko tinkiya ce aka ce aure ta za a bashi miliyan uku miliyan biyar wala wani sai ya karba da sanin cewa in ya karba ya gudu muna yara akwai wata yarinya a nan gidan wani attajiri a nan tudun wada da ake faɗan cewa ba ta da hankali amma an saka irin wannan price tag din cewa duk wanda yake son ta yanzu mutane sun ta zuwa daga ba gana shi ƙarya ne surutun gari ne kawai a nan tudun wada aka wannan abu wasu sun san gidan da za a faɗa to Allah ya kyauta min akabisi wa tabakish a zo neman aure tana da kurmantaka ko makantaka ko ba ta gani sosai ko ba ta ji sosai ko hannunta ɗaya kakke ko gurguwa ce ka ki faɗa kai waliyinta kuma ɗaurin aurenta wannan wannan algush ne da da ainihin wato abin nan tadlisi yaudara ce da algushu wa huwa munafil lid kuma ya saba wa kaida addini kamar yadda na faɗa tun farko duk yana faɗa mana wannan ne a bisa al'adarsa ta ba a ganin juna kafin aure mu za mu ji abin wani gari biyu ko saboda mu yanzu da mutum ya gama ce yana so kafin a ankara ma ya gama ganin ta iyayen ma ba su sani ba sun haɗu sun yi magana ko ta tura mishi da hotuna za ka ba wani magana wani mai bai gani ba wataƙila kawai dai ba a ce ya ganta tsirara ba amma duk abin da yake so ya gani zai gani za ta tura mishi hoton kanta da gashinta da kirjinta da kafarta da hancinta za ta tura mishi kafin ma iyaye su san magana so da ka babu yadda ya mutum wannan yaudara a yanzu babu kuma in ma baka ganta a wannan irin ganin na na rashin mutunci da ake ba da ka ce kana son ta babanta ne zai fara cewa ka zo ka ganta za ce to ai sai ka zo gida kai in ma baka zuwa ba za ka gane ma kana son ta ce to wani irin ne ma aure ne ba a zuwa kaga mu al'adar mu ta hukunta wannan abu wannan katukan sai dai su zama mana theory in dai ba irin yan ganganci da yan yan yan kantafi masu yin aure irin na irin na abin nan akwai irin da yake ce mishi irin irin masu hada auren masu dalilin aure yawa ko matan malam ko akwai mai dalilin aure da za a kawo maka hoto hoto ne kawai habboji da ya ga fara wai shi ba kano da ya ga fara kawai ya ga gira ce yana so ashe bai san ba kafa ba sai an ji an ɗauko ta a agadas ko a can mai sunan garin taraba sai a zo a ga kawai a shi wata shakidaddiya ce to wannan garin rashin rashin tunanin ka ne da san banzan ka ya ja maka amma dai wannan ƴan matan da ake aure a cikin garuruwan mu zai wuya maka wannan wannan alayin tunda sai kun yi wajen shekara kuna magana da yarinya iyayen ta basu sani ba duk wannan fa ba daidai bane asali al'adu ne wanda ya kamata a daina su ba su da wani rana al'adu ne amma dai ta nan kaga sun yi ranar kenan Allah ya kyauta to shi ne ci gaba da cewa wal itlaku innama yansarifu ila salama fa huwa kal mashruut urfan wal itlaku innama yansarifu ila salama idan aka zo kawai ce ina da ya da zan baka ko wannan yar ita ce za a baka aka faɗi magana mutlaka ba a yi kaidi aka ce sai dai tana da kaza ba to wannan yana nuni zuwa ga lafiya lautaki فهو كالمشروط عرفا كما أن شرط إني من كرنت أبايا المشروط عرفا كالمشروط نصا ده أبن ده أشر عرف جماعة حكا أكسابا تو تو كما شو كما نسي على المثال ينزو idan kawai kaga mutum da mashin shi ne ya taba ko ka ce mishi da Allah ka yi dan magaji kaga ce da hada dan Allah ka ce dan Allah ka yi dan magaji a urfi a al'adar mutanen da ke rayuwa a cikin wannan alƙaryar tamu don da ga yadda mashin din nan dan a taba ne kudi yake ba shi to kasancewa ka ce mishi dan Allah kuma ya dauke ka ba ku yi ciniki ba ana zuwa ka zo ka ce nagode a sai ya rike ka jama'a su taru ka ce ai na ce mishi dan Allah ne ina nufin sadaka to baka da hujja saboda wannan sharaɗin na biyan kuɗi abu ne sananne a al'ada inda kana son ka nemi abin nan lift kenan za a ce ko suka ce dan Allah dan Allah malam ka taimaka mini to shine a urbu za a gane cewa kana neman na banza ne Allah samu gane ma'ana al-mashhut urfan ko kal mashhut nassan in ba haka ba za a yi ta cikin mutane yayi wani zai kawo wannan dabara ya ce to ai dan Allah da ce maka to to haka idan mutum ya ce da Allah ina so ka samu mata ba sai ya ce maka lafiyayya wadda take ji take gani ba gurguwa ba wadda bata da warin kashi duk ba sai ya faɗi wannan ba da ya faɗi mata an san irin matar da ake aura shine mata lafiyayya to idan ya je ya kawo mace sai ta aka tazo da wani aibi sai aka zo aka tuna sai ce ai ni baka ce min mara aibi wato sai aka kawo mishi wannan kaida ai sharadi ne a urfanta cewa duk da ya aure mace lafiya yake nema domin Allah ne ya ce fanki huma tsabalakum minan nisa ina fata mun gane وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امراه وهو لا يولد له mun je mun je ji Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya faɗa ga wanda ya auri mace kuma alhalin shi baya haihuwa cewa akhbirha annaka aqimun wa khayyirha saboda a dabi'anci mace ba ta auren wanda bai haihuwa wanda bai haihuwa ba daidai bane mace ta aure shi sai ya gaya mata kamar yadda shi ma in zai auri mace da ba ta haihuwa bazawara ta yi aure ɗaya biyu ko ta haihu dole ne a gabe to wannan fa mata tana da matsala in irin ta kake so to bismillah fama yaqulu radiyallahu anhu fil uyub allati هذا عندها كمال لا نقص فماذا يقول رضي الله عنه في في الأوب التي هذا عندها كمال لا نقص shi me kake tsammanin Umar zai faɗa game da waɗannan aibubun waɗanda mutumin da yake lafiya lau yana iya kwanciya da mace amma ba zai iya mata ciki ba in an gwadanta shi da waɗannan shi mai lafiya ne ba kuma hasali ma ana samun irinsa a cikin mutane kuma mata sukan haƙura su zauna da su musamman matar da ta riga ta yi aure a waje ta haihu ko kuma shekaru sun kama ta akwai mata da yawa a cikin wannan al'ummar da mijinsu irin wannan ne mai wannan larura amma lahiya lau ana zaune ana zaman lafiya saboda ba ta da buƙatar sai ta haihu amma yaya mace ta yayi da mai warin ƙashi ko wanda yake al'aurarsa tana zubar da ɗiwa ko wanda yake yana yana yana yana kashi jan sa mishi pampas ko ya namiji zai rayu da irin waɗannan sannan akwai namijin da ke rayuwa da matar da mata haihuwa kuma ya sani an je asibiti an gwada take da matsala amma ya ci gaba da rayuwa da kayansa wataƙila ya sake auro wata ko bai auro wata ba za su ci gaba da rayuwa amma ta kaddara inda a ce kana da farji toshashe ko farjin tana zubar da ruwa ko tana da hauka haka ba zai rayuwa da ita ba saboda haka wannan wanda bai haihuwa aqim mai lafiya ne an kwatanta da waɗancan to in ya zama aqimi Umar ya ce sai ka sanar da abokin aurenka ko to ina kuma ga sauran Allah samun gani wal qiyasu anna kull aibin yanfiru az-zawj al-akhara minhu wa la yasul bihi maqsudun nikahi min ar-rahmati wal mawaddati yujibu al-khiyara yace a takeice dai qiyasi ka'ida ita ce duk wani aibi wanda a dabi'ance zai sa abokin zama spouse ya nisanci abokin zamansa kuma abinda ake bukata na aure na tausayi da rahama da ƙauna ba za su yi ba da irin wannan matsalan to yana ya ba da dama a baiwa lafiyayyen zaɓi ko ya zaɓi ya ci gaba da zama da wancan ya sacrificing rayuwarsa saboda wata maslaha ko kuma in bai yadda ba a rabu wa huwa aula min al-bai'i aure shi bi cancanta a bada wannan zaɓin fiye da ciniki kuma ciniki ma ana bada irin wannan zaɓin idan ka sai abu mara kyau كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع كما أن شرطا دا أكد أولا أولي أكنسو سوسك فتشنتر دا أينهن شرطا تا واتو أتشكاسو في يد شرطا تنكي وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وقال صلى الله عليه وسلم ko Allah madaukakin sarki da dai ba su taɓa lazimta ma wanda aka yi aka mishi aka mishi garari ko aka yi mishi yaudara a ce shi kenan ya haƙura ba ya yaudaru an cuce shi an bashi wani abu na ciniki ko wani abu na aure sai a gana a ciki akwai yaudara ko cuta ko rufa rufa ko 419 ko an mishi yahu a ciki annabi baya cewa to shikenan ka hakura kawai ka zauna da ka hakura kawai shikenan an cice ka a za a samu maka mafita eh wala gubina bihi ko aka mishi alghaban shine algabnu bisukun shine alkhuda kuma aka ce alghaban gaban bil fati shi kuma shine rashin fasahan magana wa man tadabbara maqasid ash-shar'i fi masadirihi wa mawaridihi wa adlihi wa hikmatihi duk wanda ya tsaya kalli yadda shari'a musulunci take tahowa daga tushenta da yadda ake gangaro da ita da adalcinta da hikimarta kuma shtamala alaihi min al-masalihi da abin da ke cikin shari'a na maslaha lam yakhfa alaihi rujuhanu hadha al-qawl zai ga cewa wannan zancen na cewa duk wanda aka cuta a aure to dole a biya shi duk wanda ya auri wata mata mai aibi to yana da zabi ko ta auri wani miji mai aibi tana da zabi to wannan shi bada shari'a da shari'a wa qurbuhu min qawaid ash-shari'a wa qad rawa yahya ibn sa'id al-ansari an ibn al-musayyib qala qala umar ayyuma imra'atin tazawwajat duk wata mata da ta aure wa biha jununun tana da hauka au juzamun ko kuturta au barasun ko wato baras shine abin nan zabaya fadakala biha aka tare da ita sun matsala ala zalika sannan mijin ya gane ta da matsala falaha maharuha ta ci sadakinta bi masisi iya tunda ya kwanta da ita wa alal waliyyi sadaku sannan wanda ya daura mata aure zai biya sadakin bima dallasa saboda rufa rufa da yaudar da ya ورد هذا ورد هذا بأن ورد هذا بأن بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة raddi ne yake yace a ce wannan hukuncin wai a ture shi saboda abinda muka ji a baya cewa waccan riwaya ta Ibn al-Musayyib daga Umar akwai inqita'i a cikinta yake to wannan yana daga cikin zance mara kan gado wanda yake kuma abun wurgi da shi wanda yake kuma zance ne wanda yake albarit mai sanyi al-mukhalif wanda ya saba da ijma'i al-hadisi wal qati'a to kuma yadda na faɗa cewa wannan hadisan da su ake hujja duk da akwai matsala a cikin sadojin su shi yasa ba koyaushe ne ake cewa ba a hujja da hadisai masu rauni ba akwai hadisai masu rauni wanda a fiƙihu ana aiki da su ku ji magana jama'a akwai hadisai waɗanda a hadisance suna da rauni amma a fiƙihu ana aiki da su saboda sun dace da wasu ƙawa'i da amma ko wasu asar anis salaf ko saboda ijma'in malaman musulunci ko ittifaƙin su ko rujahanin ƙarfin dalilin malaman su goyi bayan su ba wai dan su karankin kansu ba kaga ai da su ya bude babu amma kuma duk da haka ya faɗi matsayin su amma da su ake aiki to kada wani dan bana bakwai ya hadisi ne mai rauni wato wannan ba karatu bane wannan rigima ce da shiga shara basha qala al-imam ahmad idza lam yuqbal sayyid ibn musayyib an umar faman yuqbal yace in aka ci karbar riwaya sayyid dan musayyib daga na umar to tawa za a karba wayi mutul islami wa jumhuruhum ya kaddara bi qawli sayyid ibn musayyib قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da musa bai ce annabi ya ce fa kaifa bi riwayati an umar radiyallahu anhu sai na kuma ga riwayar sa daga umar yakan karbo daga abu huraira amma sai tsallake shi ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gabe yake da zama sahabi kuma saboda abu huraira sarkin sa ne bai ambata sunan sa yana sakayawa to ina kuma ga in yace daga umar za a ci ba za ka karba ba wa kana abdullahi ibn umar yursilu ila sa'idin sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana aika sako zuwa ga sayyidina Musayyib shi kaga sahabi dan sahabi sai aika sako zuwa ga Sa'id yana tambayar shi yasaluhu an qabaya Umar game da alƙalancin babansa Umar fayufti biha kuma yace mishi babanka ga abin da yace sai fatawa da ita walam yaqan ahadun qattu min ahli asrihi wala man ba'dahu mimman lahu fil islam qawlun mu'tabarun fi ra'si sayyid musayyib al-umara babu wani mutum da yake da abin faɗe a cikin addini malami da ya soki wannan riwaya wala ibrata bi ghairi to saura kuma waɗanda ba malamai ba to ba sai an tsaya ana kallon maganar su ba dan su ba su isa ba wannan shine abin da ya kamata kullum a dinga lura idan wasu suna magana a cikin ilimi su ba malamai bane to ba su da ahaliyar da za a saurare su balantana ce za a musu rinki yana daga cikin musibar da muke ciki shine da da saɓani ya yi saɓani tsakanin malamai har yana su ma cikin jahilai suna ka malamai suna saɓani jahilai ma suna shiga cikin saɓanin su ma ana yi da su wanda kuma ga ba su da ta cewa to bai kamata a tsaya ana waigensu ko ana musu raddi ko ana musu bayani na ilimi da yaran da ba fahimta suke sai a rubuta su ta jahilcin sai ta musu adda Allah ya shirye su wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh